إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا يهكى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau rana ta alhamis biyu ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da ashirin da uku ko ga watan bakwai miladiyya haihuwar annabi isa da maryam shekara ta dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna takhmisu alƙasa'id al-wuturiya wanda aka fi sani da wuturiya za mu tashi shafi na goma sha biyar wanda kuma shine darasi na takwas a cikin darussan wannan littafi mai albarka da maliki cewa a yaman bi akhlaqil qurani takhallaqa wa man jismuhu haqqan ila aushi ila aushina raqa رفعناك من كون الفناء إلى البقاء تأنس بنا هذا الوصال وذا اللقاء محب ومحبوب وساعة خلوتي تحملت يا مختار منا أمانة فلم تبد فيها مذ حملت خيانة عصمناك إجلالا وفزت صيانة تعاليت قدرا تعاليت قدرا عندنا ومكانة فذكرك مرفوع فحدث بنعمتي ووزرك موضوع فلا تخش مانعا سنعطيك ما ترضى إذا قمت شافعا لمن قد عصاني ثم جاءك طائعا تولى رسول الله بالبشر راجعا ومن حوله الأملاك بالنور حبتي تحدث عن البحر المحيط بمسندي تحدث عن البحر المحيط بمسند وأروي لنا عمن حوى كل سودد نبي الهدى للحق داع ومرشد تبدى وقلنا البدر بل وجه أحمد تجلى لنا بين العقيق ومكة bal ya ce a yaman ya kai wanda ta hallaka ya ɗabi'antu bi akhlaqil qur'ani da halaye da alqur'ani ke karantarwa sallallahu alaihi wa sallam kamar da ya tabbata a hadisin na na Aisha an tambaye ta kaifa kana khuluqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaya ɗabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam take cewa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallama alqur'ana dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance alqur'ani duk abin da qur'ani ya karantar to annabi sallallahu alaihi wasallama shine sifarsa eh kamar yadda Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim to shine ne yake bayani ya kai wanda ta khallaqa ya dabi'antu bi akhlaqil qur'ani da halaye na alkur'ani wa man ya wanda raƙa ya hau raƙa jismuhu ya wanda jikinsa ya hau hakan da gaskiya ila ila arshina zuwa ga al'arshin shine mai iraji da aka yi da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rafa'na ka mun ɗaukaka ka min kaunil fana'i daga halittu masu ƙarewa ilal baqa mun saya ka zuwa ga halittu masu masu wanzuwa domin cikin sufaye akwai masu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwa ta yana da wata rayuwa ko bayan ya mutu da Allah ke bashi da suna ganin har yanzu annabi sallallahu sallama ba mutuwa yayi ba eh to akwai masu wannan aqida din to shi yasa suke da'awar haduwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa sun suna haduwa da annabi ya kazatan eh to amma wannan babu wani dalili da ya tabbatar da haka annabi sallallahu alaihi sallama qur'ani ya tabbatar da cewa mai mutuwa ne innaka mayyitun wa innahum mayyitun to kuma tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to saboda haka a ce annabi yana cikin wata halitta mai wanzuwa wanda an ɗauke shi daga cikin halittu masu ƙarewa wannan babu wani nasi da ya tabbatar da haka ko a ƙur'ani ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda ya faɗa shi Allah karan kansa cewa ba sanya ma wani kamin ka dawwama a doron ƙasa ba so da ka kai ba ba za ka dawwama ba eh to wannan magana tashi rafa'ana ka min kaunil fana'i ila baqa to akwai gyara a cikin ta eh akwai gyara a cikin ta annabi sallallahu alaihi wasallam mai karewa ne domin kada Allah ta'ala kullu man 'alaiha fan annabi ya shiga to amma mun kalli wannan magana kenan annabi bai shiga cikin kullu man alaiha ba shi Allah ya ce duk wanda ke bisa doron kasa mai karewa ne yawwa kullu nafsin za'iqatul maut wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga to a zo kuma a ce a'a a ware annabi to wannan akwai bukatar dalili to babu shi eh to wannan yana daga cikin kurakuran da suke fadawa a ciki ta'annas ka ɗebe kewa bina da mu hazal wisali hazal wisalu na wannan haduwa da mu ta'annas bina hazal wisalu wa zallika sauraka alwisali ba majarur ba ne marfo'un ne ta'annas bina hazal wisalu alwisalu sai ya zan khabar na haza haza sai ya zama mubtada to saboda haka tun da ya zama khabar to kun ga zai zama marfu eh saboda haka ba majaruri bane ta'annas ka ɗebe kewa bina da da mu hazal wisal na wannan saduwa da muka yi da kai wa zallika da wannan haduwa na ka zo fadar ubangiji muhibbun a kai mai so ne ma'ana kana son mu wa mahabubun kuma kai ma abin so ne kana so ana son ka wa sa'atu khalwati eh kuma lokaci ne na keɓanta tsakaninmu da kai eh babu wani da ya shiga tsakaninmu da kai eh khalwati ta nan kamata ya ta zama maftuha ba eh ba marbuta ba eh shi ma wannan kuskure ne na imla'i eh khalwati ta din maftuha ya kamata ta zama saboda hakan kaddara ya'ul mutakallimi a ƙarshen kalma ɗin wasa'atu khalwati ko kuma in ba a haka nan ba kuma sai ya zamo a'a wasa'atu khalwati ba dalla da wannan lokaci na ganawa sai ya zan ubangiji ba yana jingina ganawa bace zuwa gare shi to ya an fassara wannan kuma ba matsala ana iya barinsa haka nan tahammalta amanatan minna ka ɗauki wata amana mai girma daga gare mu amanatan ɗin nan ganin kira ne litta azim nuk kira litta azim shi yasa ka ce amanatan ai amanatan azimatan ya muhtaru ya kai abin zaɓi shine amana ta risala falam tubdi fiha khiyanatan baka taba bayyana wata yaudara ba a cikin wannan amana din mud tun lokacin da hamalta ka dauki wannan amana eh annabi bai yaudara ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam hashahu ya tsarkaka ma a ce yayi yaudara asam naka mun tsare ka ijilalan domin girmamawa gare ka wa da ka rabauta siyanatan wajen tsaro wajen tsare ka da akai daga aikata abin da babe da kyau ta'alaita ka ɗaukaka ƙadaran wajen daraja inda na auri mu wa makanatan da matsayi matsayinka ba kaɗan da bane aure sallallahu alaihi wasallam fa zikiruka an batunka marfu'un an ɗaga shi wa rafa'ana laka zikraka to wannan shine fa haddith bi ni'mati shi ma wannan ta'un maftuha ce saboda haka ka bada labari da ainihin ni'imata wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith to wannan shine wa wizruka nauyin zunubin ka mawdu'un an azama an ajiye maka shi wa rafa'na laka zikraka ko wancan ambaton sa kenan ko ba haka ba yawa shi kuma wa wada'na anka zikraka to wannan shine fala takhsha mani'a kar ka ji tsoron wani wanda zai zo ya hana ma samun wannan matsayi da aka ba ba wani wanda zai zo ya hana ka sanu'tika ma tarda za mu ba ka abin da sai ka ce kayanka sai ka ce kayanka wadda sau bai yi ka rabu ka fatar iza kumta shafi'a a lokacin da ka tsayu tana mai ceto ga al'ummarka liman zuwa gawa kad asani hakika wanda ya saba mini ma'ana shafi'an liman wannan ana kiransa a tadmin a ilimin arut shine zambaiti ba zai ba da cikakken magana ba sai ya buƙaci haɗuwa da na baya gare shi to ana kiransa a tazmin min uyubil kafiya ya daga cikin aibobi na kafiya to shafi alliman kana mai ceto ga wanda kada a sani ya sabe ni ya saba min sun maja aka sanna ya zo maka ƙa'i'an yana mai da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala eh to wannan za a za a gafarta masa ko ba haka ba mm shine yace tawalla rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya juya daga wurin mu raji'an yana mai komawa bil bishri tare da farin ciki eh al bishru fi lugha ay al farah was surur eh farin ciki mm waman wannan da ko wamin haulihi ta gefensa shi annabi sallallahu alaihi wasallam wato wamin haulihi al-amlaku bin nuri haffati ba waman bane wamin haulihi ta gefen annabi sallallahu alaihi wasallama al-amlaku mala'iku haffati sun kewaye bin nuri da haske sallallahu alaihi saboda girmamawa gare shi ta haddath ba ta haddath bane ta haddath ka ba da labari anil baharil muhiti daga teku wanda yake kewaye daga gulbi wanda yake almuhiti mai kewayewa shine halayen annabi sallallahu alaihi wasallam na yana magana akan da karan kansa ko wanda zai yabi manzon Allah ma'ana in za ka ba da labari to ka ba da labari akan teku wanda yake almuhiti mai kewayewa bi musnadin kuma ka yi shi tare da isnadi tare da dalili duk abin da za ka faɗa kan annabi to ka tabbatar da kana da kana da hujja kenan wannan shi ke nuna kurakuran da ake samu wurinsu ba da gangan suke yi ba tsammanin su abin ya tabbata haka ne ba kuskure ba ne ka ji abin da yake faɗa so da haka ka'idar yabon manzo Allah duk abin da za ka faɗa yanzu kana da isnadi kana da madogara shine musnad kana da abin da za ka dogara gare shi a cikin alkur'ani ko kuma littafin Allah sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa arwi lana ka ruwaito gare mu eh kamata ya ce warwi warwi min rawayar wi riwayata to amma hamza din hamzatul wasl to ya mai da ita hamzatul qata'i saboda darura ba dan darura waka ba haramun ne ka ce wa arwi wa arwi sai dai warwi lana ka ruwaito gare mu amman hawa akan wannan da ya tara kulla su da dukkanin wani shugabanci shine annabi Muhammad sallallahu alaihi as-sudadu ko as-su'udadu duka ana faɗa ana rufe as-siyada shugabanci to karwaito halaye ko labarin wannan da ya tara duk wani shugabanci a gare mu nabiyul huda annabi ne na shirya da'in kuma mai kira ne lil haqqi zuwa ga gaskiya wa murshidin kuma mai shiryarwa ne tabadda manzo Allah ya bayyana wa qulna saboda tsananin haskensa haskensa mu masu kallon sa sai da muka ce albadaru kai wannan ai wata ne wata ne dan 14 ko 13 ko dan 15 kai bal wajhu ahmadi ba wata bane fuskar annabi muhammad eh ita ce ta cika da haske har muka ɗauka cewa wata tajalla manzon Allah ya bayyana lana gare mu bainal aqiqi tsakanin wurin da ake kira aqiqi wa makkati da kuma makka al aqiqi ismul makani sunan bagire ismul makan sunan bagire shake kira alaƙai to manzo Allah ya bayyana tsakanin alaƙai da kuma ita karan kanta makka a mutu zan mutu ni mai bege ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qalbi alhali zuciyata laysa yushfa bata zan ana warkar da ita ba bi qurbihi da samun kusanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana har na haɗu da ciwo kuma gashi ban samu waraka ba shine warakan nan shine kusantar manzo Allah kuma ban samu na kusanta gare shi shi dai zai warkar da ni walam aqdi haka kuma ban biya autari bukatoci na ba bi ru'yati turbat turbihi da ganin ko da ƙasar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya taka ci gashi zan mutu ainihin ban gama biyan bukata ta ba domin cikin bukatoci na in gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam in haka bai samu ba in ga wanda ya gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam in haka bai samu ba in ga kasar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta to gashi zan mutu duk bukatocin ko guda har da akalla din ban samu nabiyun kai wannan wani irin annabi ne ta'ala da ya ɗaukaka rifatan wajen ɗaukaka inda rabbi a wurin ubangijinsa tawassaltu ina mai tawassuli bi hubbihi da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan tawassuli ya halatta domin tawassuli ne bil amal salih son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aiki ne kyakkyawa eh to wannan tawassulin yana da nassi ina tawassuli bi hubbihi da son manzon Allah ya rabbi ya ubangiji na ilaika zuwa gare ka litaghfira auzari don ga gafarta zanubaina wa taqbala taubati taubati bita al-maftuha ka karbi tubata arad dahara gashi ina ganin zamani qad saqa ya kawo min farmaki ya kawo min hari bil bayni da rabuwa al-mufarriqi mai nisantawa shine mai nisanta ne da abin da nake so gashi rayuwata ta yi kusan karewa sannan ban samu abin da nake bukata ba sannan ga zamani ya kawo min farmaki ya kawo min hari shine yana son ya raba ni da duniya rabuwa shine albayn rabuwa almufarriqi mai nisantawa wasala haka na hawa yau ya kawo min hari ya yi min tumbe ma'ana ya kawo min hari ala du'ufi fihi bihi ko ala du'ufi bihi gani kuma akan rauni da nake da shi bihi a dalilinsa wata sallaka kuma ya nuna min ƙarfi ya nuna min buwaya da rinjaye ya rinjaye ni fa'ahan kai co li'amri ga rayuwata zunubi da tarin zunubai ta farrata da rayuwan nan tau ta ainihin yawaita aikata su ma'ana kai tun rayuwar da ta farrada ta yawaita zunubi bin zunubi da aikata zunubai ta ƙabba al'ummu rayuwata ta ƙare ko kuma ta ƙabba rayuwar ta riga ta ƙare wa ba al'ummu kuma rayuwar ta lalace waqtasaba al-khata kuma rayuwar ta ya aikata zunubi madadin ta aikata abin kware al'amalin salih ba ta yi ba walam yabqa babu abin da ya saura illa hubbu ahmad sai son annabi shi ɗaya saura gare ni umdati wanda shine ginshiki na son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam asa ina tsammani man qada ko wanda ke hukunta karewar rayuwa bilbu'udi da nisantawa da abin da mutum ke so shine Allah subhanahu wata'ala Allah shi yake hukunta nisanta masoya ta fuskar ya kashe wannan ko ya ɗauki wannan ya kai shi uwa duniya to ina fata yudini zai kusanto ne zuwa gare shi bi aubati da tubata al'auba ana nufin tuba min aba ya ubu bilhams min aba ya ubu aubata shine at-tauba faƙadin zubtu haƙiƙa na narke na narke min shauƙi daga ainihin shauƙina shi ne soyayya ta mai tsanani wa farɗi mahabbati da yawan soyayya ta ga manzon Allah wa tsole bayani da ni da dogon nisanta ta ga annabi wanke ta'i da yankewa ta da annabi wa gurbati da baƙwanci na da baƙwanci na ya ce tara kana kallo ko tara kana kallo ta jima'ul ayyamu ko kuma tara kana zaton ta jima'ul ayyamu kwanaki na tarawa shamli ga abinda ya abinda ke haɗuwa ta ma'ana kana tunanin kwanaki za su iya haɗuwa ta in an ce shamlu fulanin shine haɗuwar wani da wani abu da yake bukata ko iyalinsa ko danginsa da makamantan wani to yake cewa wai tara kai yanzu abokina kana zaton tajma'ul ayyam yanzu rayuwa a kwanaki za su iya tara shamli haɗuwata ko ababen da suka rarrabu da ni shine soyayya ta da ƙaunata da son haɗuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to kana tunanin yanzu kwanaki na iya haɗa wannan ba zai yi ba bai ɗaibati da haɗuwa ta da madina manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama li askuba da zan samu haka a ce kwanaki za su iya haɗa rabuwa ta da garin madina to li askuba abrati da zan zubar da hawaye na fi tilkal amakini a wayannan wuraren na cikin garin madina ara tsaibatan ina ganin madina babat ta yi daɗi ne bi bi habibiha a dalilin ƙamshin masoyinta shine annabi ba labarin da annabi ba to ba yadda za a yi madina ta yi ƙamshi wa min ƙurbihi haka ta yi daɗi ne ko kuma wa min qurbihi a dalilin kusancin manzon Allah ga Madina fazat Madina ta samu babban rabo bi aufa nasibiha da mafi cikar rabonta da ta samu sakamakon kusancin ta ga manzon Allah shi yasa ta rabauta akan sauran garuruwa yace walazzat Madina ta yi dadi lisawiha ga mazaunin Madina ma'an gaba daya wa biha da wanda yake ma bakon madina ko ba ma dan gari bane tahubbus saba madina tana buga iska as-saba shine iska tana buga iska min ha daga gare ta fa asbuni kuma sai in karkata litibiya ga wannan kamshin nata mai dadi duk sanda madina iskan ta ya kada ya dauko kamshin ta ni ma sai in karkata zuwa ga wannan kamshin in samu in dan shaka ya ce to amma ga saƙo zan baka tunda ni ban samu zuwa ba ya ce wa udi'uha tahiyyati ina baka saƙon gaisuwa ta minni daga gare ni ilaihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ban samu zuwa ba to in ka je sai ka ce ba wannan masoyinsa mai shauki a kansa yana gaishe harafin ya ƙare sai mu tsaya nan insha Allah ta'ala wani darasi sai mu tashi harfin sa'i abinda muka faɗa zama daidai Allah ya samu sa albarka kuskure kuma Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته